Ibrahim, shugaban ƙaramar hukumar, shugaban alarammomi na ƙaramar hukumar zaki, yana kusa? Alaramma Dawuda Ibrahim, shugaban alarammomi na ƙaramar hukumar zaki. Na'am, Malam Muhammad Attahir Baƙoji. Malam Muhammad Attahir Baƙoji, to lokacinka ya fara rijin, alaramma bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwana musulmi da suke wannan farfajiya da ‘yan uwa musulmi da muka same su a wannan gari mai albarka garin da kalkwatan karamar hukumar dambam da kuma dukkan wanda sauti ke kai musu a ko'ina ina gabatar da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna jaddada godiya da yabo da jinjina ga Allah madaukakin sarki da ya mana arziki na musulunci kuma ya mana arzikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai ba mu ararai da lafiya ya hada mu a wannan kofa mai albarka kofa mai martaba sarkin dambar domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a reshen jihar Bauchi a nan Najeriya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaba da dafa mana ya ci gaba da taimakon mu a wannan ƙungiya tun daga mataki na rassa har zuwa ƙasa baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya muna roƙon Allah yadda muka taru a nan lafiya Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. ‘Yan uwa musulmi musamman a mutanen wannan ƙaramar hukuma na Dambam, kuma a cikin wannan headquarter na ƙaramar hukumar Dambam, a ƙofar gidan mai martaba sarkin Dambam, ina taya ku murna da wannan farin ciki mai girman gaske da ya sauka a cikin wannan gari naku mai albarka. Kuma na ji daɗi kwarai da gaske wanda ba zan iya misalta daɗin da na ji ba musamman da na ga yau wa'azin wannan ƙungiya ya fara tunatar da mu baya ya fara ɗaukan saiti abubuwan da ya kamata mu ɗau saiti a kansa musamman abin da ya shafi tauhidi wanda da yawa ana ganin kamar an wuce wajen kuma ba a wuce ba yanzu ne ma ake da bukatan wannan bangare na tauhidi malamai su ci gaba da karantar da mu su ci gaba da tunatar da mu su ci gaba da mana wa'azi mu gane hakikanin aƙida ta musulunci wanda duk wanda ya zama baya da ingantaccen aƙida to addinin sa fa akwai babban targade a ciki don haka na ji daɗi kwarai da gaske da malaman da suka gabata suka yi shimfiɗa sosai sosai akan maganan tauhidi ya ishe mu babban misali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaransa goma sha uku a garin Makka abin da yake ta ƙoƙarin karantarwa kenan wannan aƙida ta musulunci tauhidi ba za a bauta ma kowa ba sai Allah an kore duk wani abin bauta sai Allah shi kadai don haka ina kiran kaina da dukkan 'yan uwana almajirai da malamanmu da shugabannin wannan kungiya mai albarka mu ƙara tunawa mu fasani cewa asalin abinda wannan kungiya take kira a kai mafi girma shine tauhidi a nesanci bauta wa kowane irin abu sai Allah shi kaɗai a ɗayanta Allah da bauta abu na biyu shi ne a gargadi mutane daga bauta cikin son zuciya ko ra'ayi ko ganin ya kamata ka ba tattare da ka tuntuɓi ofishin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wato shine a yaƙi duk wani abin da zai zanto ana bautan Allah da shi wanda ba yi da asali bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka manya-manyan shi'ar na wannan kungiya shine koran shirka da koran bid'a da tabbatar da tsantsan musulunci da tabbatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ina kira ga malamanmu gaba daya wajibi ne a dawo baya a rika mana bita akan tauhidin nan wani abu ya ban tsoro kwarai da gaske wani abokina yake ce mun bayan ya saurari wani karatu da na yi ya ce ya ga irin wannan a cikin gidansa shi abokin nawa tun farko farkon kafa kungiyar izala da iyayensa aka kafa kungiyar izala amma ya je ya samu 'ya'yansa guda biyu da namijin wanda shi ne ɗansa na farko da mai binsa mace ce suna rikici a tsakaninsu tsakanin izala da ɗariƙa wanne ne suka fi gaskiya wallahi wannan ni ga naune jiyau ba wai labari aka bani ba ƴaƴansa ne suke wannan rikicin ɗaya na cewa izala sun fi gaskiya ɗaya na cewa ɗariƙa sun fi gaskiya to wannan ne abin da na danganta shi ne mu muna ganin yanzu ko malamanmu suna ganin yanzu an wuce magana a rika tunatar da mutane a rika faɗakar da mutane tauhidi kuma lallai akwai buƙatar haka a cikin gidajenmu Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu Yusuf wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa ma yu'minu aktsaruhum bil wa ma yu'minu aktsaruhum bil wa ma aktsaru wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa hum illa wa hum mushrikun jazakallahu khairan Ubangiji ta'ala ya ce al'adar ɗan adam shi ne mafi yawa ba za su yi imani da Allah ba, bar ganin sun musulunta, sun ɗayanta Allah da bauta, bar ganin sun karɓi kiran ƙungiya na babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah, to wallahi idan ka bar su a haka, ba ka musu bita, ba ka washi, ba ka tunatar da su, ba ka faɗakar da su abin da suke kai na aƙida. wallahi watan wataran za su koma suna shirka ma Allah shi ne ma'anan wannan aya mafi yawa ba za su yi imani da Allah ba face za ka ga sun koma daga baya suna shirka ma Allah. Har a cikinmu, har a cikinmu a yau waɗanda suke ikirarin sunna, akwai waɗanda matsala idan ta same su, sukan koma zuwa ga bokaye, sukan koma zuwa ga malaman tsubbu, sukan koma zuwa ga malaman duba, yayin da aka ce musu idan sun je za su ci nasara, idan rashin lafiya ne za su samu sauki, idan neman wani mukami ne za su samu wannan mukami. Sai ga mutum da farko yana ikirarin sunna sai ga ya je irin wajen waɗannan mutane wanda zuwa wajensu kaɗai asarar imani. Wa ma yi uminu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Mafi yawan mutane ba za su yi imani da Allah ba face watan wata za ga sun koma suna shirka ba Allah. da aka ‘yan uwana musulmi, musamman ahalus sunna, musamman ‘yan salafiya, musamman mu da ake kiranmu wahabiyawa, lallai ne a masallatanmu, a makarantunmu, a dukkan wuraren da muke tunatar da juna, a mai da hankali akan aƙidar nan ita ce babban jagora wanda za ta iya tserar da kai daga fadawa cikin shirka ma Allah. Kamar yadda na faɗa. babban abin da wannan kungiya take tafiya akai shine maganar tauhidi wannan kuma tauhidi shine daman farkon tafiya a tafiya irin na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 13 yayi a cikin shekara 23 na isar da manzanci ba abin da yake karantarwa sai tauhidi saboda muhimmancin tauhidi Allah da kansa ya nuna mana muhimmancin tauhidi a cikin Alƙur'ani, a cikin Ali Imrana, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Shahidan lahu.
Shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. لا إله إلا هو العزيز الحكيم بارك الله فيك الله يتي شهيد الله شي الله da kansa ya shaida ya tabbatar ya yadda da tauhidi shahidan lahu Allah ya shaida annahu yadda lamarin yake la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya bisa dacewa da cancanta sai shi kadai Allah ya ce wal mala'ikatu, mala'iku ma sun shaida sun tabbatar babu wani abin bautawa da gaskiya da dacewa da cancanta sai Allah shi kaɗai. Wa ulul ilmi ma'abuta ilimi ma sun shaida amma sai Allah ya togiya, sai Allah ya ce ƙwa'iman bilƙisti ma'abuta ilimin da suke tsaye da adalci, kaga kenan a nan Alƙur'ani yana wayar maka da kai ba kowane mai ilimi ne za ka rataya masa addininka, za ka yi koyi da shi ba, za ka ɗauke shi mutumin Allah ne, za ka ɗauka cewa shi abin koyi ne da za a bi shi a tsira ba. Allah ya ce wa ulul ilmi qa'iman bil qisti ma'abuta ilimi waɗanda suke tsaye da adalci sun shaida la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai. Allah shi ne al'azizu, mabuwayi wanda ya gagari kowa da komai, alhakima Allah shi ne gwani cikin duk abin da ya tsara mabayinsa. Wallahi yana da matukan yana da matukan wato tasiri, mu koma a ga iyalanmu, mu faɗakar da su menene la ilaha illallah tukuna. da yawa iyalanmu ba su san ma'anar la'ilaha illallah ba, da yawa iyalanmu ba su san ma'anar Muhammadun Rasulullah ba, wanda akwai wajibcin lallai ne duk wanda Allah ya ɗora maka kiwonsu a hannunka, matanka da ‘ya'yanka da duk wanda kake da saitsara a kansu, ka jawo hankalinsu, ka natsar da su, su fahimci wannan kalma domin su dawo ingantattun musulmai, nagartattun musulmai, abinda ba zai yiwu ka zama musulmi na gari ba dole sai ka san wannan kalma da kyau menene la ilaha illallah malaman tauhidi suka ce idan ka ce la ilaha nafiya jami'a ma yu'badu min dunillah ka kore duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba illallah idan ka ce illallah musbital ibadata lillahi wahda ka tabbatar da ibada wa Allah shi kaɗansa don haka la ilaha ka ce babu lata babu uzza babu waliyi babu shehi babu wani barhama babu wani inyasi idan ka ce illallahu ka ce Allah kadai za a bauta masa ba bautan rana, ba bautan mala'ika, babu bautan dodo, babu bautan komawa ne ne, menene bauta mutane ya kamata su fahimci meye bauta. Da yawa mutane sun ɗauka bauta kawai sallah shi ne bauta tun da manje na yi sallah mutum ba ban bauta masa ba. Duk wani abin da ake yi ma Allah shi kaɗai kamar addu'a, kamar ƙaskantar da kai ruku'u da sujada, wannan su da kaɗan ne daga cikin nau'o'in bautan Allah, to ba a sarrafa waɗannan abubuwa ma wani in ba ma Allah ba, da zaran kaji kayan sujada ma wani wanda ba Allah ba, to wancan wanda kama sujadan ya zama abin bauta, ya zama gunkinka, ya zama ɗagutunka, ka haɗa shi da Allah a lokacin ka dawo mushriki. Da zaran ka tashi addu'a maimakon ka roƙi Allah sai ka je kana roƙon wani wanda yake cikin kabari da sunan shi waliyinka ne. sai ka je kana roƙon wani wanda shi ke shi ba kowa ba wai malaminka ne wai shehinka ne to ka haɗa Allah da wani ba a roƙon ba a roƙon wani in ba Allah ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin barakallahu fika Allah madaukakin sarki yace ubangijinku yace ku roƙe ni zan amsa muku ku yi addu'a zan ji ku zan biya muku bukata sai Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati ku sani waɗanda suke girman kai suke kawar da kai daga wannan bautan ta wace bauta roƙon Allah sayadkhuluna jahannama dakhire Allah yace zai shigar da su wutan jahannama suna kaskantattu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace addu'a huwa ibada addu'an ita kanta addu'an da kake gani ita ce ma bautan Allah ita ce bautan Allah ne, don haka duk wani nau'in ibada ba a yi ma wani in ba Allah ba. La ilaha dan ka kore duk wani abin da ake bauta ka yadda ba za ka bauta ma kowa ba in ka ce la ilaha. Kana cewa illallahu duk abin da za ka nema na bauta na lahira na arziki na samun sauki na wadata na neman wani matsayi a wajen Allah kadai za ka nema. Shi ne ma'anar illallahu. Da zaran ka ce la ilaha illallahu sai muka ga in ka tashi roƙo kuma kana kiran wani waliyi sai muka kana kiran wani wani aljani sai muka kana kiran sunan wani malami ya biya maka bukata ya yaye maka ciwo ko ya kawo maka arziki ko ya fitar da kai daga cikin halin da kake ciki na kunci to sai mu ce lalle kai baka fahimci ma'anar la ilaha illallah wannan dai shine a takaice ya zanto mana wajibi musamman mu da ake kiran mu ahlus sunna mu da ake kiran mu yan izala mu da ake kiran mu wahabiyawa mu mai da hankali ƴaƴanmu su zanto sun samu wannan training mai ƙarfi na kalmar shahada na la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa ba wani abin alfahari bane ba abin jin dadi bane kana cikin aljanna ƴaƴanka suna wuta menene innal ladina amanu wattaba'atuhum ne ko wal ladina amanu wal ladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani sannan zuri'arsu suka bi su suka bi bayansu akan imanin nan wannan kalma ta tauhidi suka zanto da su da ‘ya'yansu da matansu So jama'a ana ce mun lokaci yayi amma wallahi akwai aikin mu musamman ƴan ƙwayen izala. Mu ji tsoro Allah mu karantar da matanmu da 'ya'yanmu tauhidi in ba haka ba waɗannan fitintunu da suke fitowa na miyagun aƙidu daban-daban irin su masussuka irin su 'yan shi'a irin su miyagun wato aƙidu na wasu baye da suke fitowa wallahi ana ɗiban da yawa daga cikin 'ya'yanmu ana jefa su cikin waɗannan musulmi bai kamata a ce mun yi sakaci mun bar wannan ba lalle ne mu haɗa ‘ya'yanmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya zanto shi ne jinsu shi ne ganinsu shi ne tafiyarsu shi ne baccinsu shi ne farkawansu a koda wani lokaci ko mu haɗa ƙauna da soyayya a cikin zuciyarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu lokaci ballantana mu faɗaɗa bayani kamar yadda dama aka ce zan yi shara fage ne wa malamai da za su zo su yi wa'azi kuma lokaci ya yi malaman sun riga sun zo abinda na faɗa ya zan daidai Allah ya tara ni da ku cikin lada abinda na yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma Allah ya fahimtar da mu kuskure ya ba mu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallam wa barak ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh